in an ce mace ana nufin zalikal makhluq alladhi awjadahu Allah ta'ala liyakuna sharikan lirrajuli fi hayatihi wata abar halitta ne da Allah ya halitta dan ta zama abokiya shine sharik sa'a sobajo friend abokin rayuwar namiji menene mace wata halitta ce da Allah ya halicce ta ta zama abokiyar rayuwa ta namiji a rayuwarsa shi yasa ma asalin mace aka halicce ta daga jikin namiji don a nuna tana mai ɗamfare makale a tare da namiji ba yadda za a yi mace ta iya rayuwa ba namiji ba za ka ji daɗi ba ki ji da kyau ki ji da kyau kwata-kwata daman Allah ya yi ki ne don ki zama abokiyar rayuwar namiji kun san aboki baya rabuwa da dan abokin sa ko kisa da aka zo halittan ki sai aka duba kashin annabi Adam na hakarkari ribs sai aka kankari nama a shin kashin hakarkarin shi wannan kasuwa da suke a nade a nade a nade sai aka halitta masa matarsa daga jikinsa na na hawa yana kwance yana bacci yana farkawa kawai sai ga mutum a gefensa ya ce wannan fa sai aka ce matarka ce wace ce wannan sunanta hawa duk wata hawa a duniya wannan ita ce farkon hawa ha'a kawai sai ji yana santa sai ga yana matso da ita jikin shi don haka malamai suke cewa wannan shine dalilin da kaga namiji yake son mace saboda ai da annabi adam ubanmu farkon halitta da ya tashi ai ya ga mace a gefensa daga jikinsa aka halitta masa ita dan Allah ya nuna cewa dole kina damfare kina makale kina haɗe da namiji musamman Allah ya sa mai tausayi ne musamman Allah ya sa mai jin kai ne ba dan banza bane ba, ne ba. to ai akwai mazan da 'yan banza ne wani kam dole ka guje shi yadda ka ga shaidani haka yake amma in mace ta samu namiji mai kulawa ko ba ta da kuɗi za ki ganta cikin ni'ima in mace ta samu namiji mai tausayi ko tana cikin damuwa za ki ga tana farin ciki me yasa ta samu mai kulawa ta samu mai ɗaukan nauyi ta samu wanda idan ta ɓata rai zai zo ya rarrashe ta ta samu mai lallaba ta wanda irin waɗannan maza a yau suna da wahalar samu tsada ne da su sai an yi da gaske wani kam in ya zo neman ki ba abin da ba zai ba zai mika wuya ya sunkuya wani yana gaya mata wallahi ina son ki ina tsonar ki ina kamar in haɗiye ki wallahi kamar in kaza wai yana so yana gona tun da aka yi auren ya rinka gana mata azaba bala'i na dare daban na safe da yamma na yamma daban na kudu daban na arewa daban in namiji yana neman abu ba abin da ba zai yi ba ki daina ganin wani ladabinsa da biyayyarsa so yake da ya riga ya mallake ki an ɗaura auren na an ce fatiya halama da timmini kalas zancen ki ya kare sai abin da ke gani to ɗan adam dole zai rayu da ɗan uwansa ɗan adam shine mace da namiji Allah ya halice ki ne dan ki zama kina kusa da shi shi yasa annabi adam Allah ya halitta masa matarsa na Hawwa'u tana kusa da shi saboda a samu a'maq fi at-tajanusi wa awsat fi silati wa taqarubi zurfin haduwa da alaka shi yasa namiji sai samu mace yana tare da ita ya rungume ta ta rungume shi suna son juna haka Allah ya riga kaddara ba wai wani ra'ayi bane a dama haka abin yake amma na gaya muku musamman idan mutumin kirki kika samu kuma Allah da ya halicci mace shi yasa take sarrafa kanta take sauƙaƙa kanta ga namiji saboda Allah ya ce ta zama abokiyar rayuwar shi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ya ku mutane ku hal- ku kan- ku- ku- ku ji tsoron ubangijinku da ya halicce ku daga rai kwaya daya wannan rai kwaya daya shine annabi adam wa khalaqa minha zawjaha ya halitta mata matatta daga jikin wannan rai kwaya daya aka halitta mata matatta ana nufin na hawa'u wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا daga karkashin su ne aka yi samun maza da yawa mata da yawa annabi adam ya haɗu da nana hawa'u aka samu contact aka samu saduwa ta sunnar aure daga nan ne Allah ya halatta wa namiji ya sadu da mace mace ta sadu da namiji saboda abin da babanmu annabi adam ya yi da hawa'u kenan aka same mu kuma duk inda kika ga dan adam ta hanyar saduwa aka same shi in banda annabi adam ba da na na hawa'u ba su ne aka halicce su kuma annabi adam da hannun Allah Allah da hannunsa da ya dace da shi ya halicce shi ba mu san wani irin hannu ba ne amma Allah ya ce ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-alim ya iblis ya shedan me ya hana ka kai sujjada ga abin da na halitta da hannaye na guda biyu girman kai kake koko kana ganin kana cikin madaukaka ne kun ga Allah ya ce da hannunsa ya halicci annabi Adam sannan ya halicci na Hawwa'u daga jikin annabi Adam da ni da ke da saura kuma aka halicce mu da wani ruwa sunansa maniyi digon mani ba wani dan adam wanda ba maniyi bane ba dan Allah ya nuna maka baka isa ba dan Allah ya nuna miki baki isa ba maniyin da in ya taba jikinki ko ya taba jigarka kana kyamarsa zaka wanke ka zubar da shi amma shine asalin dan adam to shi kuma adam da me aka halince shi da turbaya tabo kasa wannan kasar dai da kuke zama akan ta in ta taba rigan ku ku wanke da ita Allah ya kwaba ya halicce shi ya busa masa rai wannan ne yasa duk wani dan adam sai kiga yana rayuwa ne a bayan kasa saboda ai asalin ubansa da aka halicce shi da ƙasa aka halicce shi kuma shi yasa Allah ya kaddara wannan ƙasar da aka halicce dan adam kuma a cikin ta zai koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Allah ya ce daga cikin wannan ƙasa muka halicce ku kuma cikin ta zamu mai da ku ana nufin babanku daga ƙasa ne kuma shine idan mutum ya mutu sai a ce a tona rami a je a binne shi haka Allah tabaraka ta'ala ya fitar da maza da mata ba yanda za a yi namiji ya ƙi mace kuma ba yanda za a yi mace ta ƙi namiji wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa Allah ya kaddara duniya akwai namiji a mace to bari ga miki ba ma wai mutane ba duk abin da kika sani na duniya akwai mace da namiji iska kun ga iska dai da kuke shaka ko to akwai iska ta mace akwai iska namiji ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كلا biyu ذاك Allah ya fitar da maza da mata ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها yana daga cikin ayoyin Allah ya halitta muku mata a cikin ku don ku samu kwanciyar hankali Allah ya sa maza su gane wannan ayar yana cikin ayar Allah ya halitta muku mata daga cikinku kin ga don namiji ya samu kwanciyar hankali da mace sai aka ce idan ya yi aure ya auri ɗan uwansa mutum mace da Allah ya ga dama sai ya ce ya auri jaka ta mace ko ya auri rakuma ta mace ko ya auri akuya ta mace ko ya auri aljana ta mace ko ya auri kaza ta mace sai Allah ya ce a'a min anfusikum ka auri yar uwarka mutum mace dan ka samu sukuni ashe dalilin yin aure namiji yana yin aure ne dan ya samu kwanciyar hankali ke an ce ki aure ne dan ki kwantarwa da mijinki hankali duk matar da ta yi aure ta tada hankalin mijinta ta rusa wannan ayar idan aka ɗaura miki aure ki shirya yaya zaki shimfiɗa wa mijinki rayuwa mai daɗi ba wai shi kike yi wa ba Allah kike yi wa kuma shine rayuwar auren dama a jiyar da miji ya ji daɗi kar a zage shi kar a daka masa tsawa kar a masa tsaki kar a hantare shi kar a ce kai ɗin banza ɗan iska ina ruwana da kai in ba kaddara ba ma me zai san aure ka wai wani wai wata mata wai mijinta gajere ne ce ta ce gafara da Allah dunkulalle kamar dunkulen magi mijinta wallahi suke gaya masa wai gajere kamar dunkulen magi ya ce eh haka dai na yi a dunkulen kuma gani ni ne mai gidan naki cin mutuncin miji bayi da kyau zagin miji bayi da kyau wulakanta miji bayi da kyau biyayya ga miji shine abin da ake so da haka Qur'ani yace li taskunu sukun kwanciyar hankali ilaiha barke ji wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan Allah ya sanya soyayya love a tsakaninku wa rahma da tausayi duk matar kirki duk matar kwarai duk matar Allah annabi duk matar da take bin Allah take bin manzon Allah zaki ga tana nuna soyayya wa mijinta kuma tana tausayinsa wa ja'ala bainakum Allah ya sanya a tsakaninku mawaddatan wa rahma mawadda soyayya rahma jin kai wata rana muna aikin haji wasu shekaru can a baya muna dawowa daga arfa tafowa muzdalifa sai na ga wani wani tsoho wani mutum tsoho da ƙir yake tafiya baya iya kallon haka ma a sunkuyi haka ya naɗe saboda tsufa da itace da sanda a hannunsa sai ga wata tsohuwa a gabansa duk jikinsa furfura ne farin gashi ne yan wata ƙasa ne ko indiya ne ko wata ƙasa ban sani ba wallahi da aka yi tafiya aka yi tafiya kin san matan nan sai ta sunkuya ta ce hau gadon bayanta a cikin mutane ta goya kayanta haka ta goya shi ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya ta yi ta tafiya sai da wani namiji ya gani ya tausaya mata sai ya zo ce ta sauke shi shi kuma ya goya shi ba zai iya ba wannan shine tausayin da Allah yake faɗa kun san yawanci maza sun fi mata tsufa mijinki zai riga ki tsufa shi yana rofewa yana lalacewa da wuri saboda cefane da kashe kuɗi da wahala da biyan kudin haya da biyan kudin makaranta da tashin hankalin da kike kulla masa a gida shi yasa duk muke yin furfura ai da wuri wahalar gida ne da wannan mata saboda tausayi da soyayya ta goya mijinta akwai matar da mijinta bayi da lafiya yana mura baya iya numfashi bakinta take sawa a hancinsa ta zuko majina eh kun ji wata ce saboda ba za ki iya ba ta zuƙo ba ta shanye ba sai ta tofar ai malama in soyayya ta kai soyayya ba ka kyamar abin mutum in kin ga ana kyama to ba soyayya na san dai wannan karatun kan anan za ku bar min kayana ban da man ƙara gaba kawai dan me zai dauko ba gaskiya ina sani ai saboda mazan ba sa muku abin da za ku yi musu wannan eh da suna muku da za ku musu fiye da wannan ko to amma ba sa yi ko yawwa sai kaɗan daga cikinsu ina fatan kina tare da Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat Allah nan dai shine ya hada ki da namiji ya ba wa namiji mata ya ba ku zuri'a ya ba ku hadda hafada hafada ana nufin jikoki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja hankalin maza akan mata maza ku yi hakuri da matanku na aure maza ku yi hakuri da ƴaƴanku mata na haihuwa maza ku yi hakuri da iyayenku mata duk inda mace take annabi ya ce a hakuri da ita dan tana da wata irin halitta ta daban yace innal mar'ata khuliqat min dila lan tastati'a laka ala taqi lan tastaqima laka ala tariqa mace an halice ta ne da karkacin karkataccen ƙashi ba za ta miƙe maka akan hanya ɗaya ba ba zai yi kaga ta miƙe ɗari bisa ɗari ba me yasa maza ba su gane wannan hadisin ba me yasa maza suke ta fushi da matansu suke ta faɗa da matansu kullum sai ka zagi matarka kullum sai ka hantari matarka wani har da duka ma da cin mutunci ya zage ta ya zagi uban ta ya zagi uwar da ta haife ta to annabi ya ce lan tastaqima laka ala tariqa mace ba za ta tsaya ta miƙe maka ba har abada wai ka same ta a miƙe haka a'a fa in istamtata biha istamtata biha wa biha awaj in har kana so ka ji daɗi da matarka to ka je ka ci gaba da jin daɗi da ita amma da karkata a tattare da ita wa inna awaja ma fi dhila'i a'la mafi daukakan kashin da yake na hakarkari na sama shine yafi kowanne karkata idan ka ce sai ka miƙar da wannan kashin ka karya shi idan ka ce sai ka miƙar da matanka ka sake ta wa kasruha talaquha wannan hadisin bukhari ne da muslim suka ruwaito shi hadisi ne ingantacce abinda hadisin yake nuna mana shine dole mu yi haƙuri da matan mu wannan kulawa ce Allah ya ba ku ku mata duk yadda kika yi ba za ki zama miƙaƙƙiya ɗari bisa ɗari ba dole sai an samu matsala ko ba a miki komai ba ko ba a zage ki ba ko ba a taɓa ki ba sai ka zo ka ga mace tana ta fushi tana ta ɓata rai a gida me ya kamata a shi al'ada take yi ɗabi'ar wasu mata idan jinin al'ada ya zo musu to yaron gida ma zai sha duka daman namiji ba a tare da shi wannan jinin yakan zo da bacin rai sau da yawa ga wasu mata ya faru akan na na Aisha mata Annabi sallallahu alaihi wasallam an tafi zuwa aikin a hajji sun ɗauko niyyar umra da hajji tana zuwa za ta shiga makar jini ya zo mata ashe na na Aisha ma tana jinin al'ada ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranta a bace ta ce ya rasulullahi gashi nan jini ya zo min ya garanta ya baci ya ce ya aisha ya ke aisha ki haƙuri wannan wani abu ne katabahu Allahu ala banati bani adam abu ne da Allah ya rubuta shi akan mata ƴaƴa mata na dan adam kowa ma yana iya yin al'ada amma ki haƙuri if ali ma yaf'alu al ki je ki aikata duk abin da mai aikin haji yake aikatawa ghayra Allah tatufi bil bait kawai dawafi ne da dakin Allah ba za ki ba daga nan aka ce idan mace ta zo aikin hajji jinin al'ada ya zo mata komai na aikin hajji ba abin da ba za ta yi ba komai za ta yi abin da ba za ta yi ba kawai dawafi zagaye ɗakin Allah dawafi shine kawai ba za ta yi ba to kin ga shi jinin al'ada yana iya zuwa mutum da ɓacin rai kuma kai namiji ya kamata ka sani mata ka za ta iya ɓata maka rai haka kawai za ta yi taimaka fushi me ka mata Allahu alam wasu matan suna da riko ba za ta yi bayanin laifin da ka mata ba sai dai ka gani a fuskarta wasu matan suna da wani hali mara kyau idan ka bata musu rai a kwanon miyar ka zaka gane ranta ya baci sai ka zo cin tuwon ka zaka gane kuskurenka wani ya zo aka kada masa wata miyar kuka ya duba kwano yana lekawa sai ya ga hoton kansa a ciki ya duba ya dauka madubi ne kun san miyar kuka in ta sha ruwa ruwan yana yin sama kuka tana yin ƙasa ko to wallahi haka ta masa yace to fa ta yi magana ta ce ka ɗebi abin da ka girbi abin da ka shuka wata da ya ɓata mata rai ta ce mu haɗu a kwanon tuwo mata masu gidan rana Allah ya muku afuwa Allah ya ba ku ikon gyarawa mace tana da hanyoyi da yawa na ɓata ran namiji ku haƙuri in gaya muku laifinku ne ina so ku gyara akwai matar da duk yadda mijinta yake neman ya ga fuskarta namiji yana so ya gama ta tana murmushi duk wani namiji ko bai gaya miki ba wallahi tallahi ƙarya ya miki mutum zai so ya gama ta tana walwala tana dariya tana annashuwa tana fara'a da haka ki rinka yin wa mijinki annashuwa da fara'a amma wallahi akwai matar da sai ta share sati biyu wata guda wallahi mijinta bai ga haƙorinta ba Allah malam ina cikin damuwa me ya faru ni dai na rasa me ne wa matata kullum ranta a bashi to ka je ka lallabe ta nayi nayi nayi taki sai ka je ka jira ta sai ta gama mulkin ta kin san akwai wasu matan da fa tsalaka da mijinta fa wai sai dai ta rubuta takarda shi ya rubuta mata ba magana idan tana son wani abu sai ta rubuta in shi ma yana son wani abu sai ya rubuta ai tunda yan boko ne su ai irin wannan rayuwa ba ta da kyau mace takan iya canja wa mutum mu'amala ta hanyar yi mai abinci ta masa abinci mara daɗi ta mai abincin da ba zai iya ci ba kuma ya riga ya kashe kayan miya kudin kayan miya da jabari mace tana iya ƙaurace wa namiji ta guje masa duk hanyoyi ne da mata suke bakanta wa maza ta ƙaurace masa shimfiɗa wani bawan Allah ya zo yake cewa sai dai ya dawo gidansa ya tarar ta rufe ƙofa ƙofarta kwan kwan kwan kwan kwan hajiya shiru ita dukan ƙofa ta shiru in yadda ki ƙofar yadda ki ƙofar sai ta buɗe fuskarta daga cikin mayafi ce wai waye wai sai ce ni ne kai waye ki ji wulaƙanci ba kuma wallahi ta san shi ne ni ne baban momi to meye sai ce ana dawo ne ka je ka ka je kicin ka ɗauki abincinka ni na yi bacci sai ta mai da mayafinta haka zai juya ya Allah ya isa wallahi akwai wanda ya ce ta fito ta ce wallahi tun da ta riga ta shiga ba za ta fito ba akwai wanda ta kafa mijinta doka dama in dai ka zo ka tara na yi bacci karka yadda ka tashe ni wannan masu mulki da sarauta a gida kenan masu gara maza masu goga maza a ƙasa Allah shirya da ku akwai matar da time table an san time table ko jadawal ta yi wa mijinta na lokacin alakarsa da aure ranar kaza ranar kaza ranar kaza ranar kaza ita ce zata aka rubuta aka ajiye a gefen gado duk ranar da ya zo neman ta ce ta ce duba takarda ka gani wulakanci goma da ɗari akwai wanda ya ce sai ya biya ta kuɗi matarsa ce ta sunna in zai sadu da ita sai ya biya kuɗi ina miki wa'azi kada Allah ya ki zama cikin waɗannan matan ko yarki ta zama cikin waɗannan mata akwai wanda yace daman ya san alƙawari in dai zai alakar auratayya da matarsa to sai ya zo da me kaza ai an san kaza ban karariya ko ta bakin titi wanda ake gasawa haka ka zo da kaza bismillah ba kaza kowa ya baccin sa la ilaha illallah Allah shirya Allah shirya Allah gyara akwai mijin da yace idan matarsa tana so ta bata masa rai a gabansa kawai sai ta dauko waya a gaban shi ba tana dialing tana duba sai ta nemo lambar tsofaffin samarinta saurayi da suka yi harka da shi tun suna yan mata da wannan sai ta kira shi allo ya kake kalau to ya al'amura a lafiya kalau to ya dai yana ba da ansa yana tsoro saboda yana jin tana gidan mijinta haka za ka saki jiki ce ta kira suna gaisa ya ce wallahi wallahi malam a gaba na take yi kai ai wasu mazan akwai haƙuri ai wasu mazan wato yadda kika ga fulawa haka suke da laushi a ci kwaikwaye su yadda aka ga dama akwai wanda da kansa ya kama matar suna bidiyo call bidiyo call ta yi wanka ta yi kwalliya ta gyara gashi ta saka matsatsan kaya ta zauna kurin ta daga haka suna tana dariya wa mijin da ba na ta ba wallahi sai Allah ya kama ki ko kin samu miji mai saukin sha'ani wallahi wallahi wallahi ina gaya miki sai Allah ya miki azaba dan kin ci amana aure kina kiran maza kina hira da maza kina zance da maza kina bugawa maza waya ba kya tunanin kabarinki ba kya tunanin mutuwa to mala abin da ya fi komai muni akwai wanda kansu suke ba wa mazan banza kanta za ta bayar kamar ya kanta mutuncinta za ta ɗauka ta ba wa wani namijin da ba nata ba wannan barkace ya sha faruwa mutum ya kama matarsa tana alaka da wani mijin banza iyayena mata in dai ana so rayuwar auren nan ta gyaru to a daina cin amana duk wacce take so ta samu rahamar Allah a duniya da lahira ta daina cin amanar aure ga bayyana ado da kwalliya ji hanyar wulakanta miji in za a tafi unguwa a ci kwalliya a yi ado a shafa turare a fitar da abin fitina a cire gashi a waje a yi kaza a yi kaza amma idan mijinta yana gida yadda kika san daga kabari ta fito ba wankan kirki ita fa wata fa tsakaninta da mijinta fa wankan janaba amma ta masa wanka ta gyara jiki yadda shari'a ta ce wallahi ba ta yi yanzu daidai ne mace ta zauna cikin ƙazanta yanzu daidai ne sai a gidan yini gidan biki za a ga adanki da kwalliyanki abdullahi dan umar ya zo a cikin hadisi ko shi ko ibn abbas in ban manta ba yakan yi wanka ya saka kaya sabo har kwalli ya saka ya zo ya zauna a gindin madubi miro ya ga kansa matarsa ta zo ta gan shi ta ce yau ina za ka je ni sai ya ce mata ba inda zan ce na yi wanka da ado ne don ki ganni ki ji daɗi ke ma ki ga mijinki yana cikin nema ya ce kamar yadda kike min ado kaji ina so in yi miki ado kamar yadda ke ma kike min ado da kwalliya ashe matan sahabbai da tabi'ai haka kawai suna yin wanka su gyara jikinsu wa mai gidansu don ya gani ya ji daɗi amma ba ki aiki shi yasa kullum mazajenku wayoyi ne a hannunsu ki ga namijinki ki ga kina buɗe wayarsa dp ɗinsa sai ki ga hoton wata gangariya ya gama da ke ya kashe ki wallahi kina nan kina matsayin matarsa wata yake kalla a waya namiji ya zo ya buɗe hoton mata a gaban matarsa yana ganin wata yana dariya an tana turo masa hoton yan mata kina ina wata ta ce bari dai ka gani sai na tashi na miƙe na yi da gaske in ba haka ba mutumin nan zubar da ni zai yi ta ce wanka ba fashi gyaran jiki ba fashi wallahi namiji yana da hanyoyi guda dubu daman ba ku shirya wa janareto ba pause namiji yana da hanya hanya hanya guda dubu da zai iya watsar da kashinki a gida ki san da wannan Daka ki daina taro rikicin da ba za ki iya ba ki daina taro faɗan da ba za ki iya yi ba wulakanci shiga hakki ba zai kai ki ga ko'ina ba illa ƙasƙanci da tozarta ina miki nasiha ki ji tsoron Allah ki gyara Allah ya riga ya haɗa mace da namiji haɗin Allah ne ba wanda ya isa raba ku nemi sulhu mazaje ku kyautata ku faranta ku samu rayuwa mai daɗi babu abu mai daɗi irin namiji ya kasance yana da zaman lafiya da iyalinsa haka kawai za ka rinka jin wani irin farin ciki a zuciyarka saboda baka da matsala a gidanka da iyalinka mai aridatul ahwazi yana cewa annabi adam ya kwanta bacci ne sai aka cira daga cikin haƙarƙari na jikinsa na ɓangaren hagun haƙarƙarinsa na hagun a nan aka kankari tsoka aka halitta masa matarsa na na hawa'u kamar yadda na muku bayani yana tashi da ya ganta bai guje ta ba sai ya daɗa matso da ita kusa da shi don a nuna miki cewa namiji dole mace ta kusance shi kuma dole shi ma ya kusanci mace abin mamaki malama daga nan ne idan ka zo ka irga haƙarƙarin namiji na nan na dama ka tarar da guda goma to na hagun kuma za ka tarar guda tara ne amma na na mace a cike yake duk wani ɗa namiji haƙarƙarinsa na hagun bai kai na dama yawa ba Allahu akbar kin san ina ƙwaye ɗayan matarsa ce ƙwaye ɗayan yanzu mutum zai ƙi ƙashin haƙarƙarinsa yanzu mutum zai jefar da naman jikinsa da zai jefar ba gabar magana ta biyu iyayena mata ina muku albishir cewa Allah ya kula da ku ku kula da kanku Allah ya ce kada a yi muku zalunci kada a cuce ku kar a zalunce ku الظلم والتعدي Allah ya yi umarni da al'isan, Allah ya miki gata, ya ce kada a zalunce ki, kada a yi miki ta'addanci, kada a cuce ki, a kyautata miki. Ko da fa mace an yi mata abin da ranta ya baci, shi ne saki ko? To, ko an sake ki shari'a musulunci ta ce, a kyautata miki a sakin da aka yi miki at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan aw tasrihun bi ihsan wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa alla yuqima hudud Allah wa in khiftum alla yuqima hudud Allah fala junaha alayhi ma fi mubtadat bi saki saki idan an sake ki kin ga saki ba daɗi ko saki in an sake ki ba daɗi amma Allah ya ce a kyautata miki lokacin da za a sake ki kar mutum ya saki matarsa ya bita da zagi kar mutum ya saki matarsa ya bita da duka kada mutum ya saki matarsa ya kwace kayanta yasa akwai mazan da suke in ya sake ki sai ce fita ki tattara ki tafi gidan ubanki daman baki zo da komai ba mutum yar banza marasa arziki kayya kayya kayya kayya kai ne baka da arziki kai ne kake da karanta duk da cewa kai ka sai mata kayan amma bai kamata ka mata gori ba qur'ani cewa yayi bayan an sake su a kyautata musu kamar mijinki bayan ya sake ki ya sai miki tamfatsin gida a ce ga wannan kije na baki kwarai kuwa shi ne kyautatawa ai mazan ba sa yi shi yasa ba kwa musu biyayya yanzu ai ko kamar mijinki idan ya sake ki ya samu mota mai tsada ya ce hajiya ga takardar saki kuma ga mota a aje a shiga a tafi gida ya kika ga ai ai haka zaki tafi kina nagode nagode kina bye bye ko ya miki wani kujera kujera ta maka lafiyayya ya rubuta ya sake ke ce kuma bana da ke zamu je aikin hajji insha Allah daga gidanku zaki tafi wannan shine tasrihun bi san saki tare da kyautatawa Allah ya mana afuwa Allah ya ce a ciyar da ku ya ku iyayena mata kada ba ku da yunwa maza da suke barin matansu cikin yunwa sun aikata haram sun aikata laifi har yanzu a cikin sakin Allah ya bayani la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha Allah ce wa matiyuhunna ala al-musii qadaruhu wa ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan ala al-muhsinin wannan aya abinda take nufi in an sake mata to ajiyar da su dadi shine bayanin da na muke kike dariya doka ce ta Allah wallahi ya sake ki ya taimake ki dan Allah ya tambaye ku iyaye na mata maza suna aiki da wannan ayar wace mata ce mijin ta sake ta ba ta sabuwar mota ina take da daga hannunta wace mata ce mijin ta sake ta ba ta tambatsai zan gida amma yanzu dan Allah sai ka dan ko ba su da yawa ko ɗaya babu to a yawun da dai babu ko daya amma muka a Najeriya ana dan samu dan kaɗan kaɗan haka Allah ya ba su yi kunyi irin waɗannan abubuwan da ba sa kyautatawa shi yasa wataƙila Allah ya jarabe su matan suke ba sa musu biyayya abu na uku Allah ya ce wajibi ne in dai namiji zai aure ki sai ya baki sadaki haka kawai namiji ya zo ya kebance ya rufe daki da mace bai isa ba ko taba hannunki bai isa ya taba ya taba hannunki in bai bada sadaki ba wallahi bai isa ba in kuma yayi yayi haram in kuma kika bari wani namiji ya taba hannunki haka ya cuce ki kuma zina ce wal yadu tazni wa zina hal batshu in ji annabi hannu yana zina zinar hannu shine ya taba jikin mace da haka dole sai an bada sadaki wa atun nisaa صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا دولة الله كي نحلة دولة دولة إذن ذاكو أو رماتا سيكون بعد صلاكي بذي يكاو متين يجي أو رد متي كو يجي أو رمتي ببادة كديبا كما بذي يمتي تتي تابادة كانتا باب صلاكي با لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهد عدل سيدي إذن يباكي تتي غاشكين يافي مسا ko baban ke biya masa don a nuna kina da tsada kina da daraja kuma duk wacce aka zo za a yi aurenta ta tsaya ta saki jiki ta darje ta faɗi sadakinta ku yi ciniki sosai ya halatta nawa za ka biya to nawa zan biya a sai fa ka shirya kar ka ɗauka za ka same ni haka kawai a banza banza ina da tsada akwai ilimi akwai karatu ga kuma masha Allah ba za ka kwashe ni a haka kawai sai ka ce ya je ɗiban yalan bello a bakin titi ciniki za ku buga sosai nawa za a biya a zuba kuɗi sosai ku fara daga miliyan ashirin haka a to ina jin matan yawun da arha ne da su ku yi hakuri eh kuna da arha to a fara daga dubu ɗaya ko ba haka bane ba eh a fara kuna da unshanaka ko eh butu alaka kuna da butu kuna da arha ya halatta mace ta faɗi kuɗin da take so a sadaki a yanka mata sai dai annabi yana cewa mafi alheri da albarka a cikin aure shine a hunna sadaka masu saukin sadaki duk matar da aka zo ba da sadaki sadakinta ta sauƙaƙa ta ce ta yi arha to auren ya fi albarka amma fa in ta ce mai tsadan ne kuma ba haramun ba ne tana da dama don a nuna miki na da haƙƙi da ba a ba wa mace gado baki isa ba da a baki gado a rayuwar jahiliya amma da musulunci ya zo sai ce a baku gado malama kin san yadda ake yi da idan mai gida ya mutu in an zo tattara kayan gado duka 'ya'yansa mata gaba ɗaya sai a zuba su cikin tarkacen kayan gado su ma gaje su ake yi eh kwarai kuwa jahiliya ba addini ai shi sa zuwan addini ne muku gata ai ba ma wanne ya fi muni ba malama a da a jahiliya mutum idan ubansa ya mutu ya bar mata da uwarsa da matan baban shi kawayen uwarsa kishiyoyi mutum zai iya zaɓa a cikin matan babansa ya ɗauke ta kawai ta dawo ƙarƙashinsa sai ya lullube ta da bargo ta zama tasa rayuwar jahiliya rayuwa ta rashin addini na je wani gari a kwatano a wani gari a wani ƙauye haka mun je da'awa aka nuna mu aka ce malam wannan garin da kake ciki yanzu wannan garin a benin ya ce suka ce har yanzu idan mace idan uba ya mutu ya bar matan dan gidan yake yake aure matar yake aure to to kaji malam kaji kaji malam ya ce a nan ma akwai wata ƙabilar da suna yi garfawa Allah ba ku hakuri idan mu ba ya mutu a kabilar garfawa a kamaru sai mutum ya ware uwarsa matar baban shi kishiyar uwarsa sai ya aure ta ya ringa kwanciya da ita kai kai kai kai lalle malam ni ma na je wannan garin a benin aka ce a nan garin haka ake yara kawai idan mutum ubansu ya mutu ya bar mata sai ya damu gangariya a cikin matan baban shi kawai sai shiga daki da ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim yanzu dan Allah akwai abin da yafi musulunci dadi addini yace haram wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf kaji qur'ani yace illa ma qad salaf ashe ga wasu ma suna nan suna zuwa kar ku aure abinda iyayenku suka aura sai dai abin da ya wuce to haka suke rabon gado sai dai ki zama kina cikin kayan gado a gaje ki kin isa ma a raba miki kudin babanki amma da musulunci ya zo sai ya ce a'a lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa yanzu wannan gata ne ko ba gata bane gata ne sannan Allah tabaraka ta'ala ya hana a tilasta a gaji mace a dole ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha bai halatta gare ku ba ku gwaji mata a dole wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin Allah ya ce a kyautata muku wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kasira kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai adalci a tsakaninku duk wanda ya auri mata biyu duk namijin da ya auri mata biyu ko uku ko hudu dole sai ya yi mata adalci manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa duk wanda ya auri mace sama da ɗaya fa mala ila ihdahunna ya karkata zuwa ga ɗaya daga cikin mata ya nuna ya fi son wata akan wata ya nuna ya fi kyautata wata akan wata ya nuna ya fi ciyar da wata akan wata a kiyama zai tashi sifarsa daban bangaren jikinsa gaba ɗaya ya rurre ya shanye ina tausaya mai gidanki idan baya adalci a tsakaninku yau wannan labari kar ma ki tattauna a kansa irin zalunci da wasu maza suke a mata akwai mazan da ya kora ban kwana malam ba sai na faɗa a karatu ina bayani malam wata mata ta zo take ce mun malam mijin mu baya mana rabon kwana in ya zo kawai duba yake wa ya tafi kwalliya a ranar wa ya ga ta yi wanka ta gyara ci ta ce haka zai jera mu mu uku hudu idan ya zo sai kalli wannan sai ya dada duba wannan sai ya harari wacce ya kalli wannan sai ya nuna wacce ce ke shiga ɗaki ke ce mai girki yau saboda wulaƙanci ta ce malam in ta wanka ina zuwa kullum baya zaɓana akwai kes ɗin da aka kawo mana shi ko mai gida duk da ya shiga ɗakin uwar gida to duk inda sha biyun dare ta yi sai ya fito sai dai ki ganshi da mayafinsa ya taho ya koma ɗakin amarya a can yake ƙarisawa ba ku gane ba ko ranar girkin uwar gida ranar girkinta ba ta isa ya kwana a gidanta gaba ɗaya ba in ya je ya raba dare wai wannan ya mai kokari kenan duk inda dare ya raba gida biyu to sai dai a ganshi yana janye da bargonsa ya tafi ɗakin amarya uwar gida ta zo ce ni fa ban gane wannan al'amari da ake bai ce wallahi shi ma bai san yana yi ba gaga an bacci ne da shi wai bacci ce wai bacci ne wallahi yake dauke shi take cewa kuma yanzu baccin kullun sai in kana ɗakin uwar gida sai ya rinka daukan ka ya mai da kai ɗakin amarya akwai wanda daidai abinci baya iya adalci mazan yanzu akwai abinci ba sa iya adalci tsakanin mata idan wance tana girki ya mata cefane mai kyau ya sayo mata komai ke ku in ke ne da girki to ranar za a ga talauci da kafa sai yana tafiya a cikin tukunyar ki da zai ce maka ba kuma ki sake magana ba zalunci wannan suwar kenan min zulmi min zulmi ar-rijal ala al-mar'a ala ala nisa kaman wato wasu surori wasu misalai na zaluncin da maza suke wa mata sutura fa kaya fa idan ya je kasuwa saboda baya tsoron Allah wacce sai sai mata mai tsada wannan sai je sai mata mai arha idan ya zo wacce wacce fusanta sai shiga daki ce ga naki ki boye ki boye ki boye ki boye boye shi nace nace boye ki boye nace in ga wannan na sai miki saboda ina son ki na jin daɗin al'amarin ki ita ko wannan tun da yar iska ne ba ta da mutunci kin ga wannan na sai mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah sauke ka sayo kanka wuta ka sayo kanka bala'i shi sa duk namijin da baya adalci a tsakanin mata ke tausaya masa mutuwarsa tashin hankali ne akwai wanda duk ranar da ya zo dawowa inda yana ɗakin amarya zai tsaya a bakin titi ya mata sayayya goma ta arziki leda ba kala kala wannan ta kaji wannan ta madara yogurt wannan ta kaza wannan ta biskit mace ce mai son chocolate sai je sai chocolate komai in dai ranar girkin ta ne sai ciko raɗe raɗe haka yake tahowa amma fa baya dawowa sai an yi bacci sai ta kurmus haka zaki ji da daddare ana kurmus kurmus kurmus ana ta kare kashi ba ba bal bal bal ana subhanallah ita kuwa sharbarwa Allah tu wanda ya ta tuka da daddare shi za a ci bayan shi ba komai ba zai zo da shi ba dan Allah maza suna yi ko ba sa yi su ji tsoron Allah sai dai da safe da zo ta tara an zubar da kashi a kofar ɗakin amarya an sha madara an jefar da roban madara ke fa ina naki kin zama bora da mowa ba a yi da ke wata rana ya ɗauko kayan ya dawo uwar gidan da shegen wayo irin nata sai ta tsare amaryar suna hira tana so ta ga da me zai dawo ranar da ya taho daga zuwa sauran kofar gida sai ji suna hira a kofar gida daga can ya fara faɗa har yanzu ba ku shiga ɗaki kuka yi bacci ba ki ku kowa ka shiga ɗakin ta uwar gida ta ce a ka dawo mana mu tarye ka sai ka shigo ai ba zai iya shigowa ba saboda akwai leda niki-niki a hannunsa munafikin bawa kin san yayi sai ya dauki ledar da yake mai wayo ne sai ya je bayan kofar gida kofa da ake rufewa a jikin sakata sai ya makale kawai sai ya shigo a haka kuma ita ta san tabbas ya zo da wani abu ku tafi ku je ku shiga ku abin ta ce hira muke yi sai uwar gida ta ce bari in je in rufe kofar gida kakki rufe ba ki rufe kakki rufe zan fita ta ce ina za ka je mai gida dare ya yi wallahi wanda yake gaya min cewa ya ce sai da guje-guje aka yi tana gudu za ta rufe kofar gida da kan kirime kan kirime saboda ba shi da gaskiya tana zuwa ta riga shi na zuwa gindin kofa kawai sai ta ga leda tana yalo yalo yalo yalo ta ce na yi tsuntuwa ta ɗauke leda da kaji a ciki da biredin ta lafiyayye sai ɗaki ta ce wallahi yau sai na ci rabona nima ta je ta karya kashinta da biredin ta da 'ya'yanta ta ce ku zo ku ci arzikin Allah ne ya kawo muku na uban ku ne kin ga na ga ranki ya ɓaci ina jin ke ana miki haka a gidanku shi yasa ranki yake ɓace kar ki bar mijinki ya rinka wannan rashin gaskiya ya ku yan uwana mata abin da zan kai ƙarshe gare shi saboda akwai tambayoyi maza suna da wata ɗabi'a na ƙin ‘ya'ya mata duka wannan an muku bayani irin kulawar da shari'a ta yi muku maza suna da ɗabi'ar ba sa son ‘ya mace kamar misalin wajen haihuwa shi yana so ya auri mace amma kuma baya so ya haifi mace wannan ɗabi'a ce ta lokacin jahiliya idan mijinki yana da irin wannan hali to ki masa wa'azi ki masa nasiha ki gaya masa abin da yake ba daidai ba ne da ɗa namiji da ya mace mun yi bayani cewa ai duk ɗaya suke ai ba su da bambanci ba su da bambanci albarka ake nema yau da gobe ta tabbatar da cewa ‘ya'ya mata ma kamar sun fi tausayin iyayensu maza ‘ya'ya matan da ba a so sun fi rashin ji kafin ki ga ‘ya mace ta fandare ta lalace ta zama mazinaciya a gida sai kin samu ɗa namiji guda goma ya lalace ɗa namiji in ka haife shi ka gama masa wahala ka kai shi makaranta da ya je university ya gama yana yin aure ya manta da uban shi ya manta da uwarsa sai ka dan daga cikin su amma wallahi ya mace idan Allah ya taimake ka ta yi aure ta aure wani mai wadata ba za ta taba cinye arzikinta ita kadai ba za ki ga tana yi wa uwarta dinki tana yi wa ubanta dinki tana zuwa tana gaida iyayenta duk lokacin da za ta zo gaida iyayenta sai ta zo da abin arziki to me yasa yau maza kuke kin yaya mata wani da ce ya gaya mu yace ai malam ni kam na fi son yaya na mata ma na ce me yasa alhaji yace to ina da yata wallahi duk da za ta zo gaishe ni langa guda take zuwa da shi kaji ne a ciki fefeso in ta zo gaishe ni sai dai in ga da duminsa take kamo daman sai ta sai da sai ta ranar ta ce baba karka karya karka karya zan zo maka da abin arziki yace ina da ƴaƴana wasu na aiki a banki wasu na aiki a gidan mai wasu na aiki a guri kaza babu wanda ko biredi ya taba aiko mu amma ƴata mace duk wacce za ta zo gidana gaishe ni sai ta zo min da abin arziki ta zo min da shadi shadda yadi goma ta zo min da kuɗin kashewa ta zo min da abinci ta dafa uwarta kaza idan ba da lafiya ce ta zuwa gaishe ni ƴaƴa mata sun fi zuwa su gaida ubansu ko uwarsu idan ba lafiya wannan sanannen abu ne yau abin da yake faruwa kenan sai dai idan mazajen sun ana su zuwa to me yasa za ku rin kuna kyaman ƴaƴa mata kun manta da hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya tarbiyanci ‘ya'ya mata guda biyu ko uku za su zamanto dalili ne gare shi na shiga aljanna suka mutu kina da ‘ya mace ɗaya ta mutu ɗaya mace ɗaya ta mutu kika tarbiyance su wannan ‘ya'yan dalilin shiganki ne gidan aljanna ‘ya'ya mata annabi ya faɗa amma yau sai mutum ya zo yana faɗa da matarsa saboda tana haifan ‘ya'ya mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب wannan jahiliya ne da rashin addini wata mata take cewa mijinta ba wulakancin da baya mata a gida wai saboda ita idan ta zo haihuwa ‘ya'ya mata take haifa wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne laifi abu na ƙarshe saboda lokaci ana nuna min yayi ki kokari ki zama matar kwarai ki zama mata saliha duk matar da ta zama matar kwarai ta shiga cikin fadin Allah fa salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah Allah ya yabi mata na kwarai salihai a cikin alqur'ani wanda wannan da kokari da ainihin wato a biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah shine mace take zamantowa salihar mace na farko ki zama kanita fasalihatu qanitatun mai da'a almudawimatu ala ta'atillah yar uwata ki kula da sallah ki kula da azumin nafila ki kula da karatun alqur'ani ki kula da saka hijabi da niqabi ki lullube jikinki karki yadda wani ya taba jikinki karki yadda wani ya zina da ke yau ana kuka mata sun lalace yau ana kuka zinace-zinace sun yawa yau ana kuka da ku wani lokacin ba a iya bambance tsakanin 'yar musulmi da kafira kun ɗauki al'adu na turawa kun ɗauki al'adu na waɗanda ba musulmi ba Allah ya ba ku ƙur'ani Allah ya ba ku hadisi Allah ya ba ku ilimi ya ba ku malamai amma ba a ganin tasirin addini a tattare da ku mutuwar aure ya yi yawa da an yi aure ya mutu da an yi aure ya mutu inda kun zama salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallahi auren ku ba zai mutu ba a garin nan a garin nan an gaya mun cewa akwai auren da aka yi shi wallahi bai wuce wata ɗaya ba akwai wanda bai wuce wata biyu ba wannan wace irin al'umma ce wannan ku haka za ku zo kuna kashe kuɗi a ta aure ashe auren ƙarya ne soyayyar ƙarya miji ƙarya mata ƙarya yanzu ku iyaye mata inda kun tarbiyyantar da 'ya'yanku tarbiya na addini auren zai zo baya daɗewa iyayenmu da kakanni aure suke shekara sittin saba'in ba ta taɓa fita kofar gida ba da sunan yaji amma yanzu ai aure a ce wata ɗaya ya mutu wata biyu ya mutu shekara ɗaya zawarawa sun yawa a gari wance bazawara wance ma bazawara wance ma bazawara kullun zaurawa cewa suke malam a mana addu'a Allah kawo nagari wataƙila kuma ita ba nagarin ba ne ba ta ganewa muhimmancin Allah kawo nagari sai ta kashe aurenta na sha gaya muku mata wallahi duk wacce take da hankali kar ta bari ta kashe aurenta a wannan hali da ake cikin matsin rayuwa duk abin da zai faru ko yaya ki hakuri ki ta addu'a Allah ya bar miki aurenki wata ta yi aure a can ta fito kin je but kin haifa musu ɗaya kin fito burut kin haifa wani a can kin fito aure aure aure haka za a ta tara miki lissafin aure da yawa kuma yanzu ke kina zaune da mijinki shekara biyar shida bakwai kun tara yaya uku hudu biyar me yana zuwa ki kashe aurenki ki je ina yan mata ma yanzu ga sunan gandan gandan a gari sun gagara auruwa ballantana ke ba zawara mai yaya biyar shida wani ya zo neman aure ta yi kwalliya ta yi ado ta gyara jiki wai ba zaura ce yana zuwa tambaya farko da ya fara ya ce hajiya ‘ya'yanki nawa ta ce a ba yawa ya ce nawa ta ce bakwai ne bakwai a tun da ta ce bakwai da ya sallaba ya gudu bai sake dawowa ba ya ce shi ya fi son mai ɗaɗaya da haka yanzu mata yaudara suke idan tana da ‘ya'ya bakwai aka sake ta ‘ya'yanki nawa sai ta ce ba yawa ƙwaya biyu ne kuma ƙarya take guda bakwai ta yi baka ga jikina ba Allah ya yi jikina mai kyau ba haihuwa ba haihu ba kin haihu kin kashe aurenki kin zo kina neman sulhu sai neman maza da kin ga wannan kun haɗu a titi alhaji ina wuni ina gajiya lafiya kalau ko kina yaye baki kamar wani aku mace da ya kamata a je a nemo kiyo ke kike farauta kin yi lalle kin fita kin bayyana tsiraicin kin yi mai mijin yaƙi zuwa yanzu miji bala'in tsada ne da shi na fita hankali tsada ba a samun namiji da wuri karki kace aurenki ki kula da aurenki mazan nan da kuke ganin su ba 'ya'yan gidan mala'ika jibrilu da mika'ilu bane ba mutane ne kawai sai an yi haƙuri da su kamar yadda kuma ba ku da kirki su ɗin ma ba kirkin bane da su taka yi haƙuri ya zage ni ke haƙuri ya ci mutunci na ke haƙuri baya kula ni ke haƙuri baya kaza ki ƙara yin haƙuri a kan haƙuri mai haƙuri shi ke dafa dutse ya ci duk wacce ta yi haƙuri za ta iya sa dutse a kan wuta ta zauna ta tagumi tana jiran ya dahu in Allah ya so yadda wata rana sai ya ragargaji amma mutuwar aure ya mana yawa wallahi an cika mana makarantun islamiyyu da zawarawa ba yanda za mu yi ba wai ba ma son su bane amma ke fa ina mijinki ba zawara ce ni ina mijinki ni ma ba zawara ce duk zawarawa gaba daya ina mazajen ku malam wannan abin ya dauke ba ya dauke ya rage ku ƙara ko ku sa wani batir da haka wannan abu na farko kenan ku yi kokari ku zama mutanen kirki sannan ki zama hafizatul lil ghaibi bima hafizallah mai kare ainihin wato mijinta mai kare amanar miji kamar yaya ba ta hira da wani miji a waje wani baya magana da ita tana kare wa miji dukiyarsa tana kare wa miji mutuncinta khairun nisa man idza amarta ha ata'atka mafi alheri a cikin mata ita ce matar da idan ta maka ka bata umarni za ta maka da'a idan baka nan inji annabi tana kare mutuncinta gare ka amma yau makoci yake zina da mace abokin miji mace ta je ta kwana a wajen abokin mijinta kina bugawa maza miji kuna hira saboda ba kya tsoron Allah akwai wanda wallahi abokin mijinta ne mata ciki miskini mijin bai sani ba ya tafi wani aiki zai dan dade kawai abokin mijin ta gayyato yake kwana a gidan akwai wanda kwalliya take da ado ta caba kwalliya ta caba ado abokin miji ya zo da mota ya dauke ta su fita saboda ba ta tsoron Allah ya za aure ya zauna ga rashin gaskiya da sata wata sata kamar gaskiya wallahi sata ya ajiye kin ɗauke ya ajiye kin ɗauke tun yana haƙuri wata ran zai ce ni ba zan zauna da barauniya ba wallahi ku ji tsoron Allah ku gyara mu'amalar ku ku kyautata wasinu inda Allah yuhibbul musinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar da mu haka kowace mace dole ta zama mai husnul mazhari wal manzar wal hay'a mai tsafta mai kwalliya mai ado mai kyau mijinki kai ya zo ya yi sha'awar wasu mata ba ke ba amma abin da yake damun ku a yau shine ke kin kashe kanki a gida ƙazanta rashin tsafta rashin kulawa ba dole je waje ya sha'awar wata ba dole je ya sha'awar wata ba kya wanka ba kya gyaran gashi ba kya gyaran ɗakinki ba kya abinci mai kyau ba zai ganke sha'awarki ba to ba dole aure ya mutu ba kwalliyarki ga agawayen kike yi ga abokananki kike yi dotti a ɗaki dotti a kicin dotti a banɗaki dotti a tsakar gida wallahi akwai matar da idan ka je gidanta ba za ka shiga saboda bala'in kazanta tarkake shara tsummo kara rigarta mai datti ta gullar a falo breziyarta ta jefar a tsakar gida wane ne wane ne ba tsari ba kimtsi wallahi gashi ba kula ya dankare ya dankare kwarkwata ta yi yawa gab gab gab koyaushe ba haka wani abin da na faɗa abin da na faɗa ba haka ba ne wannan wannan shine dalili da yasa da yawa daga cikin maza ba sa iya haƙuri da ku sai sun ƙaro muku kishiya yaushe a wannan yanayi mutum zai zo zauna da ƙazamar mace wallahi da ya ganki tarkace ce da Allah tafi ki bani guri da Allah kisa yarinya karama karamar yarinya budurwa yar shekara sha bakwai sha takwas za ta zo ta yi aure ta kori matar da take da shekara talatin ashirin da bakwai a gidan mijinta wallahi haka ne ko ba haka bane ai ita gani take ita ta zama uwar garke tunda ta tara yaya mu um so koyi mu oxygen wallahi tallahi da yaya yi mu da abin kaza kaza ba ko za kai kar wata mace ta kada kirji wai cewa wai wai tana da yaya tana da manyan yaya ta aurar da wance ta aurar da wani in dai namijin wannan zamani ne wallahi sai ya sallame ki ki tsaya ki kula ki gyara shi yasa wata uwar gida ta burge ni da aka mata kishiya uwar gida ce shekaru wajen talatin da miji ta ce yanzu kai amana kenan ka je ka ƙauro min yarinya sa'ar yata ya ce hajiya Allah ya haramta ne ta yi shiru ta ce to aiki ya same ni ai uwar gidan na malama sai ta koma yarinya yi ɓarai kuwa ta shiga ta je wani wani yayanta mai kuɗi ta ce ka taimake ni ka rufa min asiri ka bani kuɗi kishiya za a yi min ya ce me zaki ta ce ba abin da ma ba zan yi ba zan yi gyaran ɗaki zan canja kujeru zan canja zannin gadona kwanukan kicin zan canja dan ba zan bari wata yarinya yar karama sa riga ta yanzu ina kishi da ita ba ba ta isa ba dan ubanta zan yi gyaran jiki ta je matan nan ta je shago ta siyo kananan kaya fa kayan bacci fa irin na yara fa yan mata ta ce wallahi mu ma da mu za a ci budurcin yanzu haka ta yi ta siyo turarurruka mai gidan ya ce wallahi malam kawai sai dai naga ana sake fenti a ɗakin uwar gida ya ce daga ina ta ce ina ruwanka ba ɗaki na ba ne ta gyara ɗaki ya ga an canja kujeru ya ga kicin ta canja cokala kwanon da take bashi abinci shekara sha bakwai ta jefar da shi yanzu ta kawo sabon kwano da wani kofi na shan ruwa irin mai wani lankwasaccen nan a haka
shi ma ya zama ango shi ma ya zama ango ta ce yanzu zan nuna maka cewa ni tsohuwar zuma ce dole a sani a dama da ni ta ce har wata yarinya sabuwar kamu ya shekara sha bako ke kin san ma namiji kin san ma da ake zaman aure yanzu za ka ga yadda ake aure wallahi mutumin ne ya ce ba ƙarya ba ba zalunci ba malam sai da na dawo na fi son uwar gidan nan akan amaryan nan ya ce wallahi idan na dawo in ga ta yi kwalliya ta zo ta sa lalle ta fesa hoda ta zauna a tsakar gida ta ɗora ɗaya kan ɗaya ta ce ya ce in zan fita ta raka ni da ɗan turarenta ta ce tsaya ina da magana in na juyo kawai sai dai in ji fat fat turare ana fat fat ta sa mai turare wallahi da ba ta yi kin ga yanzu zuwan amarya ya sa ta me ta gyaru a sa'an ta karahu shay'an waje Allah fi khairan kafira shi yasa na sha faɗa ina maimaitawa duk macen da ta yi wasa wai wai wai dan an mata kishiya ki bar yarinya karama ta kore ki a gidanki ta gama da ke wallahi shiri zaki da gaske annabi yace fa inna fiha ma fiha abin da ke jikin waccan shi yake jikin wannan akwai abinciccika da ake ci na gyara jiki akwai mayuka da ake shafawa akwai abubuwa na kula da kai ki gyara kanki sosai ki zama mace cikakkiya ku zo ku buga da yarinyar miji ne ba a isa a kwace miki ba amma kin zauna wata wai an mata wai kishiya ta yi a za a yi gaddara ne Allah ya gaddara kowa sai ku ci naku raban ina ina ba wani mu ci namu raban tare za mu ci gaba daya Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu gane masallacin ku ba sauti zan tsaya to akwai tambayoyi insha Allah ta'ala wanda suke waje ku yi hakuri abinda na faɗa a takaice kada ki bari kina da shekaru a gidan miji na ga waɗancan suna kallo na suna ta murmushi ban san me ake faɗa ba sako ne mai muhimmanci na rufe da shi sako ne ta rike shi cewa na yi daga cikin matsalolin da yake damun ku a yau mace za ta zauna da mijinta shekara biyar shida bakwai takwas tara goma har ashirin da ya ɗan samu haske ya samu rufin asiri ya je ya karo kishiya ya auro miki yarinya ya shekara sha takwas sha tara ashirin ana kawo mana kuka da yawa mata masu shekaru a gidan miji da 'ya'ya da 'yan mata har sun aurar da su amma karamar yarinya ya shekara sha tara ta zo ta kore ki a gidan mijinki bayan kina da shekara ashirin da biyar talatin na ce namijin wannan zamanin bai da garanti wallahi zai iya kore ki ko shekarar ku talatin wallahi sai sallame ki shigo da yar karamar yarinya ya bar ƴaƴanki su zama marayu a dole da ka fadan da ya fi karfin ka kame da shi wasa kawai wata baiwa Allah aka yi mata kishiya ta tara shekaru da ƴan mata da mijinta ta ga cewa fa za a kwace mata gida ƴan matan zamani masu shegen wayo da dabara ta ce wallahi zama bai kama ni ba ta yi shiri ta samu kudinta ta gyara gida ta gyara daki ta siyo ƙananan kaya ta kimtsa sai ta mai da kanta yarinya ƙarama budurwa in mijin ya zo irin wasannin da take yi masa yarinya budurwan ba ta yi mijin sai da ya dawo ce wallahi ya fi san uwar gidan akan budurwar ba ta kwaci yancin kanta ba ba ta yaƙi ta taimaki kanta ba idan uwar idan uwar miji Allah ya jarabe ki da ita karki yanzu ki faɗa da uwar miji ki ce a hajiya kin fi karfi na amma zan siye ki da siyasa duk inda aka samu lokaci rinka dafa mata kaji lafiyayyu kina kai mata ziyara kina gaishe ta in kin je kike hajiya na zo in gaishe ki ne wata mata ɗalibar mu ne ta ce ai malam da naga uwar mijina tana neman ta kashe min aure sai na ce to fa sai na tashi tsaye na raba addu'a sannan na miƙe da mata hidima duk inda aka yi wata ɗaya wata biyu sai ta gani na kai mata ziyara in dafa mata sai da na gane me take sha'awa sai aka ce tana da tsohuwar tana da bala'in san nama na kaza sai nake sayan kaji ta ce wallahi a aljihunsa nake ɗebe kuɗin in je in dafa uwarsa in kai kuma ta ci sai min addu'a kin ga wannan yayi ko aljihunsa kika laluma kika dafa uwarsa kaza ba ki saba wa Allah ba ta tsaya ta ce miki uwarta uwar mijinta ta ce mama ai ke uwata ne sai da aka wayi gari uwan nan ta zo tana baba in ka taɓa wanke wallahi sai na ne maka albarka wallahi wanke ya ta ce ta ce daga nan na samu yanci na mata biyayya ta ce wallahi hidimar da nake mata bana yi wa uwar da ta haife ni haka kawai zaki bar uwar miji ta kace miki aure kuma ki sani cewa fa ba zai zaɓe ki ya bar uwarsa ba dole uwarsa ta fi muhimmanci a wajensa akan ki kina da wannan ƴaƴan kina da wannan shekarun ki bari ta kore ki shiryawa zaki kawai ki nemi sulhu ku zauna da ita ke taimata hidima amma ki zagi uwar miji wallahi ba naki bane ki gaba da uwar miji wallahi ba naki bane sai ta kore ki a gidan nan in ƴaƴa ɗari kika tara wallahi tsohon nan sai ta gama da ke wani mai gida zuwa ya zai tafi aikin hajji sai ya ce wa mahaifiyarsa na zo ina neman izini in gaishe ki zan tafi aikin hajji sai ta ce da wa za ka sai ce a da da delu zan je ban yadda ba ban yadda ba ban yadda ba a ajiye faswanta ba za ka je aikin haji da shegiyar yarinyar nan ba yace hajiya yi hakuri in ka tafi da ita sai na tsine maka albarka yace hajiya yi hakuri sai koma ya samu matar yace sai dai ki hakuri hajiya ta ce ba za ki je ba haka ya kama hanya ya tafi za su yi muku bakin ciki suna nan Allah shirye iyayen mazajen nan suna da matsaloli irin nasu Allah ya ganar da su Allah ya ganar da su shawara ta kake fada da ita ki nemi sulhu ku zauna lafiya Allah ya zauna muku da auren ku akwai tambayoyi masu yawa masu muhimmanci an nemi mu bada lokaci mai fadi don saboda za a samu ilimi mai yawa a cikin tambayoyi abinda ban iya gaya muku ba a cikin tambayoyin insha Allah za a fada wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malam sai aka karanta su da sauri sai mu a amsa su da sauri tunda muna da lokaci na'am التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر baya